الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar yau laraba sha biyar ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin daidai miladiya idan ba manta ba a karatunmu na ƙarshen wata na ahmad janais mun tsaya a darasi na ashirin da hudu za kuma mu tashi darasi na ashirin da biyar shafi na ɗari da sha biyar inda za mu tashi cikin inda mala yake magana akan waɗanda ya halatta a yi wa sallah bayan sun mutu ya lissafo mana wajen mutane guda biyar ko shida guda shida shi ne yawai malam yake za a tashi a tabi'u wato na bakwai kenan shine wato biman tushra'u sala kamar naga wani abu da kuka rubuta haka ne babin da yake magana akan waɗanda wato ya halatta aka shar'anta yi musu sallah to za mu tashi na bakwai inda ma da yake asabi'u na bakwai man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alayhi salatul hadir duk wanda ya mutu aka rasa wanda zai masa sallah a wannan garin shine man mata fi baladin wanda ya mutu a wani gari da laysa fiha man yusalli alaihi babu wanda zai masa sallah salatul hadir ko salatul hadiri sallar wanda yake nan a halalci to idan aka samu wannan matsalar ko shakka babu wato za a yi masa salatul ghaib sai ma da yake ba za yi salli alaihi ɗa'ifatun min musulmi to lallai za a samu wata tawaga daga cikin musulmai yi masa sallah wanda ake kira salatul za'ibi sallar wanda baya ita za a yi masa لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي saboda annabi tsira da abin da Allah tabbata a gare shi yayi wa ashaba da aka sani da najashi title din sa kenan mun sha faɗa shi najashi title ne na wanda yake mulki a Habasha kamar yadda yanzu za a ce sarkin Borno lami dan Adamawa shehun Borno ke cewa ko shehun Borno lami dan Adamawa haka title ne an fahimta ko yawwa to shi ma haka fir'auna najashi kisra duka kaisar duka wayannan titles ne na wasu gurare da aka ambata wa qad rawaha jama'atun min ashabi sallallahu alaihi wa sallam hakika wata tawaga daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wasallam sun rawaito haka cewa yazid ba a zo ma ala ba'd sashin suna da duwa akan sashi wato ba ruwaya guda daya aka samu ba wa qad jama'atu ahadithu abun nufi sashin suna da duwa akan sashi wajen ruwaya kenan zai iya yiwa wani da ya rawaito sentence biyu ya bayar wani kuma sentence uku ne ko biyar ko shida shine yazid ba a zo ma ala ba'd wato tashin su wani hadisin da ya fi tsawo wani nasa bai kai wancan tsawo ba to shi ne wale yake wakar jama'atu a hadisahum fiha amma na tattara hadisan nasu na tattara su gaba daya a cikin wannan littafi ɗaya daga cikin wato wata fa'ida da akamul jana'iz na mala albani yake da shi kenan sai ya tattara ma turukul hadis ya tattara ma duk hadisin da suke magana akan matsalar ya kawo ma to sai ya ce sun masuktu hafi siyaƙin wahidin sannan na koro maganar wato a a korowa guda ɗaya na koro su gaba ɗaya a guri ɗaya ta ƙariban lil don in kusanto ma da fa'ida wanda za ka amfana da ita sai ma da yake wasiya ku da hadisi abi huraira amma koro hadisin da zamu gani yanzu ya zo ne daga hanyar abu huraira Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na alin nasi lallai annabi tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi yayi wa sahabbai shela ya sanar da su shine annabi ya sanar da su wa huwa bil madinati lokacin yana madina na cewa annajashi an yi musu shelan najashi wanda aka fi sani da ashaba sunansa na gaskiya kenan mun ce najashi title ne sa'ibal habashati shine shugaban habasha a wannan lokacin fil yawmin ladhi mata fi fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da ya rasu ranar da shi asaba din ya rasu kale yace inna akhan lakum qad mata annabi alaihi salatu wasallam yace da su to jama'a wani dan uwan ku fa ya rasu قد مات واتو يا رسول وفي رواية مات اليوم عبد الله صالح كو عبد لله صالح a yau din nan wani bawan Allah nagari mutumin kirki ya rasu bi gairi arzikum amma ba a kasar ku yake ba kuna kasar Madina ji yana can Habasha fa qumu fa sallu alayhi annabi yace ku tashi ku yi masalla ku miƙi qalu jatta fi man huwa suka ce ya ba aikin Allah waye wannan bawan Allah wanda ya rasu kala sai annabi ya ce annajashi shine wanda ake kira najashi wa kala sai ce istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara kala yace fa kharaja bihim ila al-musalla sai annabi alaihi salatu wasallam ya fito da su sahabbai zuwa ga fili shine musalla din da aka ce musalla fili bai tar wanda ba a salloli biyar a gurin duk gurin da za a je a yi sallah magariba a sha majalisa ce ko kuma a za Allah asar har zuwa magariba ba a asuba to sunansa musalla ba shi da alfarma irin ta masjid masallaci yawwa to sai yace sai suka fita musalla fili baital wanda ake yin wasu sallah ko kuma ba ma a yin sallah ko daya amma ana yin wasu bangarori a ciki وفي رواية البقيع أو رواية أتفو بقيع ثم تقدم أنه سيوتي غبا فصفوا خلفه sai suka yi sahu a bayansa saffai ne suka yi sahu guda biyu a bayansa kale yace fa safafna kalfahu sai muka yi sahu guda biyu muka yi sahu mu ma bayan annabi alaihi salatu wasalam kama yusafu ala almayyit kamar yadda ake yin sahu idan mamaci ya mutu وصلينا عليه كما يصلى على الميت mukai wa najashi sallah kamar yadda ake wa mamaki sallah sai ce wa ma tahsibu aljanazata illa mawdu'atan bayna yadayhi wato ba a tsammanin ba za ka taba tsammanin wato wannan jana'izar da ake ba ba za ka taba tsammanin cewa wata sallah ake wa face idan ka kalli yadda sahabbai suka tsaya da yadda annabi alaihi salatu wasalam face sai ka riya cewa lalle akwai gawa a gaban nutsuwar da suka samu kenan sai ka riya cewa akwai gawa a gaban su alhali suna madina gawan na habasha nutsuwar da aka samu da yadda aka mai da kai wato wajen yin sallah sai ya ce wa sallaina alaihi kamar yusalla alal mayyit muka yi masa sallah kamar yadda ake wa mamaci sallah shine wa mata hasibul janazati illa mawdu'atan bayna yadayhi ba za ka taba tsammanin wata gawar ba fati ce o cewa tana gaban annabi alayhi salatu wasalam kare yace fa amma da wa salla alayhi annabi yayi mana limanci kuma yayi mana sallah wa kabbara alayhi arba'a takbirati yayi kabbarori guda hudu kamar yadda ake idan da gawa a gaban ka wannan ita ce salatul ghaib ba irin sallar da muka faɗa a can baya ba cewa ka dawo gari ko ka zo ka tara an yi wa mutum sallah za ka iya zuwa maka biki wa kamar ta kai masa sallah ba ita muke magana ba bambancin za mu zo a ƙarshe mu suna da bambanci da bambanci tsakanin salatul ga'ib da sallar makarari ko kuma wanda baya garin aka yi masa sallah mahaifiyarka ta rasu baka gari sai ka dawo kamar yanzu wanda baya gari kwata-kwata sai ya dawo sai ya zo ya tarar cewa mahaifinsa ya rasu ana lockdown lokacin lockdown yanzu idan ya zo gari ya baro gari misali daga amerika ko ingila ko saudiya ko kaza ko kaza idan ya zo yanzu zai iya sa a kai shi kabarin mahaifinsa ko kanin mahaifinsa ko wani nasa dan ya sallah ya halatta ba wannan muke magana ba sallar garin wanda ya mutu a garin da ba musulmi a garin ba a yi masa sallah ba ko ta hanyar yaƙi ko ta wani abu shi muke magana yanzu bala yace a karaja hul bukhari bukhari ya fitar a mujalladi na uku shafi na 90 da shafi na 145 da shafi na 155 da shafi na 157 duka ya fitar da su anan haka muslim shi ba a mujalladi na uku shafi na 54 wallafzu lahu abu dawud lafazin na muslim ne da shi da abu dawud a mujalladi na biyu shafi na 68 69 da imamun nasa'i a mujalladi na 1 shafi na 265 da 270 haka ibnu maja a mujallaji na ɗaya shafi na 467 haka imam al-baihaqi a sunan al-baihaqi kenan mujallaji na hudu shafi na 49 haka imam al-dayalisi abu dawud al-dayalisi shi kuma wato a shafi na 2300 daidai haka imam ahmad mujallaji na biyu shafi na 241 280 289 ɗari uku da arba'in da bakwai ɗari hudu da talatin da takwas ɗari hudu da talatin da tara ɗari hudu da saba'in da tara ɗari biyar da ashirin da tara min turukin an abi huraira ta hanyoyi daban-daban amma duka daga abi huraira na ka ce turuk hanyoyi shine a ce na ce kaza to amma sai a ji rantuttuka a gurin kowa a wanda yake zaune a masallacin nan kaga hanyoyi da yawa kai ka faɗa ka ce na ce amma ka dangana maganar zuwa gare ni kowa ma ya faɗa shi ne ɗurukun zai wahala kuma magana gaba ɗaya a ce duk unguwa daban-daban layi daban-daban gida daban-daban a ce duk ƙarya kuke shi ne za a kai haddun da wato in dai ba wani ne ji gawa da ba sai a ina kai je a su facebook ba haka ba ka wannan kuma an shiga wani fagen daban in dai magana ce mu shafa hatar baki da baki to ta kai karfin da lallai ta karfafa والزيادة الأولى للنسائي وأحمد قال فرقو أمان إمام النسائي لإمام أحمد والثانية للبخاري هكذا نقاري نبينا إمام البخاري والثالثة لابن ماجه من شافر أبايا yadda yake alamar ziyada ko wannan bakan da yake yawa shi za wa mai dabara an yanzu ana fara ziyada zai haka da kansa to da daya aji ta biyu ta uku kawai da ya zo ka san me yake nuna ma yawa to sai ce wasaniya lil bukhari wasani sadi ibn majah wasabi ali ke khair wan nasai wa ahmad amma ta bakwai sai imamu bukhari da muslim ne da imamu nasai da imamu ahmad sai yace wal ashira amma qari na goma kuwa ashadru sani min ha wani mutum ka san cewa ba wai da wasa aka zauna aka yi karatun addinin ba sai yace rabin farko daga cikin rabi rabi na biyu kai rabi na biyu a na farkon ma to in ka raba biyu na biyun to sai ce li ahmad shine imamu ahmad wa hiya indahu bi tamamiha an gaida abi huraira amma shi a gurin sa ya zo ya kawo ta ne da cikakken cikakkiyar magana ba amma ba daga abu huraira ba kama ya ci kamar yadda zai zo sai ce wa ziyadatul akhira li muslimi karin karshe kuma na imamu muslimi wannan fa ko wanda kawai zuwa yake so yake ga gaya mai ya ake zalla ya zage ta ba zai amfani da sosai ba amma ɗalibin ilimi ya san wannan karatu ne a kuma tara lokacin da ba kwa jin mukabala da aka yi wasu mukabaloli da ake a baya za ka ji an zuwa zaura kawai sai ka ji akan rijal ba zan ba da adireshi ba ku gane kun gane kawai sai ka ga rijal za a ce ai kaza kaza kaza wani malamin ya ce in mutum yana zo bata ma lokaci da ba a wannan lokacin ya san cewa kuka je mata ni wahala zai ja to sai ya yi makale a rija tunda kaga ai ba abu ne da za a ce a yi wajibi ko mutaharci sai kawai sai ya a rija da zo yake baya so kuma tsake to shi ne yake sai ce waruya minhu tirmidhi imam tirmidhi ma ya ruwaya daga gare shi a mujalladi na biyu shafi na 140 wa sahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi fa kabbara arba'a ya inganta shi yace annabi alaihi salatu wasallam ya yi wa najashi sallah ya makabbara hudu wa huwa ruwayatul lidayani amma ruwaya abu dawud dayani fihi hadisi mai lamba ta 2296 kenan na biyu sun ma akara da bukari bukari ya fitar da shi a mujalladi na uku shafi na 145 da 146 wal muslim wal nasa'i wal bayhaqi wal dayalisi fi to sannan wayannan bayan Allah sun fitar da shi a hadisi mai lamba ta 1681 wa ahmad a mujalladi na uku shafi na 295 da jafi na 319 351 da kuma 400 lili min turuki ta hanyoyi daban-daban min hadisi jabir radiyallahu ta'ala anhu ta hanyar jabir Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda sai ce wa ziyadatu thaniya wa thalitha wa raji'a lil shaykhain wa ahmad amma ƙari na biyu da na uku da na hudu na bukari da muslim ne da imamu ahmad وله الخامسة والسادسة يتي أما شي جدا هكا شي إمام أحمد ينا ياي ينا ده رواية تبيض تشيلا أتبيض تشيلا قال نبيض تشيلا ياي رواية جيما يرويتو ولمسلم والنسائي التاسعة أما مسلم ده إمام النسائي كوا تكرا كوي سكي وللنسائي الجملة الأولى من الزيارة العاشرة a wajen imamun da ta kuwa ƙari na farko a wato adadin nan na goma jumla ta farko kai adadi na goma shine nasa wa ziyadatu thaniya ashara amma dadi na goma sha biyu li muslimi wa ahmad imam muslim da imam ahmad kadai suka rawaje shi sai ce to na uku thumma akhrajahu muslim wa nasa'i wa tirmidhi sannan imam muslim da imam nasa'i da tirmidhi sun fitar mujalladi na biyu shafi na 149 wasahu kuma ya inganta shi imam tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban wal bayhaqi wa dayalisi a wato shafi na 749 wa Ahmad mujalladi na hudu shafi na 431 da shafi na 433 439 441 446 an Imran bin Husayn amma a wa'annan daga hanyar Imran dan Husayn wa fi ziyadatu rabi'a indahum jami'an amma wato yana da ƙari na hudu a wajen su gaba daya ƙari na hudu a wajen dukansu da aka faɗa a bayan nan wal ajira inda tayalisi amma ta goma a wajen imamu tayalisi wanda ta yi wa tirmidhi wa ahmad su kadai wa inda hullati ba'da wa kaza ibn hibban sannan kuma imamu ahmad yana da wanda ta zo bayan ta haka ne ibn hibban shi ma haka ta hudu sun ma karaja wa ibn majah wa tayalisi sannan ibn majah da tayalisi sun fitar a lamba ta 1068 wa ahmad a mujalladi na hudu shafi na bakwai haka an huzaifa bin usayd daga huzaifa dan usayd wa fi indahum ziyada arabi'a wal khamisa a wajen zade shi huzaifa ibn usayd akwai ƙari na wato hudu da na biyar wa kaza indahum sadisa haka nan na shida inda illa dayali bi amma banda dukan su sun yi wannan ƙarin na cewa wato na shida suna da ziyara ta shida amma wanda imamu dayali na biyar sun marawa ibn majah wa ahmad a mujalladi na hudu shafi na sittin da shafi na biyar kenan zuwa na oke mujalladi na hudu shafi na sittin da hudu da kuma wato mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da saba'in da shida an mujamma ibn jariya shine wato aka ce ka duba can al-mu'talif da kuma mukhtalif da ake yi a ka'idar wato mutsalawar hadisi yace ka koma dan ka je ka ga babu da sunan nasa to sai ma da yace al-ansari wa qala al-busiri ba mai al-guda ba fa busiri ne mai hadisi a cikin majma'il zawai da ta zawai yana da zawai na hadisi dai bi isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqat babban malamin hadisi وفي زيادة رابعة وعند ابن ماجه التابعة نجدا ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر مثل حديث ابي هريره المختصر عند الترمذي واسناده صحيح ايضا يتي كما اسناد زي ان كانت اليوم نبقي ثم اخرجه احمد مجلدين هدو احمد يا فتر دشي a shafi na 260 zuwa 363 an jariri bin abdullahi marfu'an jariri bin abdullahi da gaje ne yusuf hadhihi al-umma sai yace bi lafzi inna akal inna akakum an-najashi qad mata fastaghfiru lahu dan uwanku najashi ya rasu ku nema masa gafara abinda mamaci ya fito kenan a nema masa gafara wa isnadu hasan isnadu da mai kyau ne kullu sai nace bi hadhihi al-ahadithu dalilun min wujuhin la takhfa ala anna an-najashi ashama kana musliman maliki wayannan dalilan gaba ɗaya sun zo ta hanyoyi daban-daban fuskoki daban-daban wanda ba za su kuya ba akan cewa lallai da jaji wanda ake kira da ashaba kana musliman musulmi wa yu'ayyidu zalika annahu ja'a an-nass sarih anhu abin da yake karfafa haka kuma shine an samu nassi karara shine asari da gare shi da tasdiqi bi nubuwwati sallallahu alaihi wasallam ta wajen gaskata annabtar annabi da yake da bakinsa shine jaji fa qala abu musa al-ashari radiyallahu anhu abu musa al-ashari Allah ya kara masa yadda yake amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nan dalika ila ardin najashi annabi ya umarce mu da mu tafi zuwa ga habasha garin garin najashi wa dakara al-qissa sai abu musa al-ashari abdullahi bin kaisin sai ambaci kissa wa fiha a cikin kissa sai lissafo dogon kissa sai wa qala najashi yace sai najashi yace ashhadu annahu rasulullah da bakin zai faɗi wannan lokacin da su jabar bin Abi Talib suka je gurin su je na ce da lalle ji manzon Allah ne wa annahu allazi bashara bihi Isa ibn Maryam ya ce min ba'di mu Ahmad da Allah ya faɗa yace kuma shi ne dai annabin da annabi Isa dan Maryam ya albishir da zuwan sa walaula ma nabihi min al-mulki ba da abin da nake kansa na mulki ba domin lokacin da bai da aka faɗa shine jagoran habashawa sarkin su yace la taitu hatta ahmilun alayhi wa ne mace yace wallahi da sai na je inda yake ni zan rika rike mata kalla haka ai musulmi ne yawa to saboda haka yace da zai je zauna inda annabi alaihi salatu wasallam yake ya rika rike mata takalma akarajahu abu dawud wal baihaqi bi isnadin sahih da isnadi ingantacce suka fitar amma qala al-bayhaqi fi ma da qala hu al-iraqi haka al-imam al-iraqi fi ma ya wasiro shi fi takhrij al-ihya a cikin takhrij da aka yi wa ihya ulumuddin ihya ulumuddin litabun wa'azi na imam al-ghazali shi ne ake cewa kan rairaya ce kawai rairaya aka yi ma da minhajul muslim da riyadu salihin kawai tarkizin ihya ulumuddin aka yi illa ya katan can ba a gaya ma cewa ba za a ciro al-maqudatu wal mutarjiya ba a can ai ya wulu mutum amma nan ta ce ba aka tato haka wasu malamai ke cewa kawai talkisi ne aka tato ma wayannan to sai yace a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu yana da kyau kamar da shi domin za ga yana da abubuwa na da yake banta mujalladi hudu وله شاهد من حديث ابن مسعود yana da jera daga hadisin dan Mas'ud a kare da hudda yalisi yalisi ya fitar a wato shafi na 346 wala hu jawahidun ukhra fi musnad Ahmad haka ne yana da wasu shaidin daban a musnad na Imam Ahmad mujalladi na biyar shafi na 290 292 wa alam to mala ya gama ma ya ce ma abin da ya shafi mutsalawun zubi to ka sani anna hadha alladhi dhakarnahu min as-salati ala al-ghaib duk wayannan abubuwan da muka ambato na cewa za a yi wa wato mamaci sallah wanda baya nan kai za a yi wa alghaib wanda baya nan za a iya masa sallah huwa alladhi la yatahammalu alhadithu ghayrahu shine wanda wato wani hadisin baya daukar wato waninsa abin nufi wannan abin da yake nuna wa kai tsaye yake gaya ma wato ma'anarsa a fili take tsari'a nassi mai karara babu ihtimali ihtimali shine ambiguity an bayyana da kyau ba za a zo a jera ba da ma'ana biyu ba kamar yadda wanda za su ga ai akwai harshen damu a wannan abin da ake faɗa wani ya zo ya ce kaza ake nufi fahimta da kyau idan aka ce wa abu nafsi shine ma la ya'tamidu illa ma'anan wahidan kamar yanzu qul huwallahu ahad ba malamin tafsirin da ya zo ya ce ma ahadun din nan goma sha ɗaya yake nufi ko kuma wa man lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tu tilka asharatun ba wani malami da yazo yace asharatun kamila ala rubutun ta wannan dama kusan nasi yana fada cikin kalmomin da suka zo da maganin irge a alkur'ani ɗaya daga cikin abubuwan duk abin da ya zo da irge ko kuma duk abin da malamai ba su ba shi wata ma'ana daban ba to shi ake ce wannan to shi ma wannan ba wani ihtimali da wani hadisi da zai zo a ce ya yi ihtimali a kansa wani hada sabaqana ila khiyarihi sunnatun min muhaqqiq al-mazahib shi za ya gabata a gare mu cewa wato sunnatun min al-awwali gungun jama'a shi ne sunna wa qalilun min al-akhir da Allah ya zo yana magana akan ya aljanna sai ce wata tawaga ce min al-awwali sunnatun min al-awwali wa qalilun min al-akhir wanda ya shiga aljanna tawaga ce ne yawa daga cikin sahabbai walau kari al-mushriku wal kafirun an gane ko saboda haka sun fi kowa nagarta to sai ce min muhaqqiqil mazahib daga cikin wanda suke wato haƙƙaƙe tace maganganu daga cikin mazahib wa ilayka khulasatun min kalam ibn al-qayyim to sai ce bara mu baka samari talkiki daga cikin maganganun ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadha sadad dangane da wannan magana da aka koro qala fi zadil ma'ad eh zadil ma'ad ba yana da kyau kamar lake zadil ma'ad aikin hajji ya tafi lokaci bai ba kawai sai ya rubuta shi shine zadul ma'ad zadi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa an gane ku wani kuzirin lahira kenan da sayyidul qadir da zadul ma'ad dillin da tabai ne masu ban mamaki da za a gaya ma ibnu qayyim da kayi rubuta ya kamata ka karanta shi ka kuma karanta littafi ne ma da ake zuwan ka biye shi ka kuma biya domin yana cikin littattafan da malamai suke cewa wato ya kamata ɗalibin ilimi da gamsu ya karanta shi da kansa ko ba biya mara ba a cikin qualities na malami facilitator ko instructor ko lecturer ko teacher ai akwai abin da suke kira ability to learn independently ko learning independently to idan ɗalibin ilimi bai koyi wannan ba a matsayin da ɗalibin ilimi da ba inda zai to wannan littafin sai da kadir da wannan zabi radi suna cikin littafin da ya kamata a ce kana leƙawa kwarai kuwa ya zanto akwai wannan ability to learn independently ne ko learning independent lallai akwai kana karantawa da kanka to yana ciki to sai ji to sai ce walam yakun oke to ya faɗa azabi ma mujalladi na daya shi ma ana samu mai mujalladi daya ato ko kuma ka samu mai mujalladi uku sai daban daban sai ce mujalladi na dai shafi na ɗari biyu da biyar zuwa ɗari biyu da shida walam yakun to ga magana walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallam baya daga koyarwa annabi alaihi salatu wa salam wa sunnatihi da sunnata shine as-salatu ala kulli mayyitin za'id a ce duk wanda baya nan ba koyarwa annabi bace a ce duk wanda yake gaibi sai annabi ya masalla baya daga sunnan ba kowa ake wa sallar ba faqad ba ta khalqun kathirun min almuslimin yace mutane da yawa daga cikin musulmai sun rasu wa muguyyabun kuma gaibai a garuruwan da suka rasu wataƙila ba musulmin falam yusalli alaihi ba amma annabi bai musu sallah ba saboda haka ba dole bane وسألوا أنه تلا على على النجاشي كي wato amma ya inganta cewa ya yi wa najaji sallah sai ce salatuhu ala mai irin sallar da ake wa mamaci faktuli ba fi zalika ala salatati turuqi amma dangane da wannan maganar an yi zabani a maganganu guda uku an kawo an karu juna ilimi da maganganu guda uku ta daya kun ji an ce ya yi wa najaji sallah to bara ku ji maganganun da aka yi ƙarin juna ilimi da aka yi a kan guda uku na farko an na hada ta shari'un akwai waɗanda suka ce wannan fa shari'a ne wa sunnatu kuma sunna ne lil ummati ga al'umma na me as-salatu ala kulli ga'ib cewa duk wanda ya mutu a wani gari ba ya masa sallah ba to sunna ne a masa sallah akwai wannan magana wa hada qawlu shafi'i wa ahmad wato shi ilimi daɗi ne da shi dai da wahala kaga yanzu ya kai amma kai tsaye in kaga wani ya tafi akan maganar ka san da me dogara sai ya ce ma to wannan ra'ayin imamu shafi'i ne da imamu ahmad in ka ji wasu na cewa salatul ghaib sunnatul sai ka ce a ra'ayin jahiliya ne ko a ra'ayin hanabila masu bin hanbaliya ɗaya kenan asani magana ta biyu wa qala abu hanifa wal malik kaga sun rabu kenan yau imam abu hanifa da imam malik sai suka ce hada qasun bihi a wannan kutufiya ce da ta shafa annabi kadai wannan sallar da yawa da jaji annabi kadai ta shafa walaysa zalika li ghairihi ba dora kowa ba saboda haka kan wanda ya zo yanzu wani ya mutu dan ya mutu a Ingila ko a America a Corona ko wani abu kace zaka yi wannan lafiya ga ibada kun ji magana da biyu ra'ayin malikiya da ahanabiya tam wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah da ma tunda ayyukan mazahir sun rabu sun raba wa'annan biyu wa'annan biyu to sai wani ra'ayi kenan ko dai ka gubu bayan su ko kuma ka saba musu ibn taymiyyah al-harani yake cewa as-sawabu yace gaskiya wanda yake daidai shine annal ghaiba cewa duk wanda yake baya nan in mata idan har ya mutu bi baladin lamin salli alaihi fihi a garin da ba a yi masa sallah ba to sai yace salli alaihi salatul ghaib yace za a yi masa sallar ghaib wanda baya da Allah ka ji diki wai rigima za a raba kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala najaji yace ka bayyana annabi yayin wanda jaji sallah li'annahu mata bainal kuffar domin ya mutu ne a tsakiyar kafirai kiristoci ne ko yawa da wani yake cewa cewa su sabai da suka ji wato gurin kiristocin najiran wai abincin da suka ci abincin uban wasu da ji wannan kalmar tana tana ba da mamaki wai saboda an ce kawai kai ci abincin kirsimeti ba shi kenan wai suke malamai hujumi wai abincin uban wa suka ci da suka ji shine na rubuta wannan ce abincin uban mu suka ci sannan kuma da suka je a ranar sai ma aka yi ran 25 ga watan kirsimeti suka ji sai ka babu amsa da har yau bai magana ba ko an ce masu jabar bin abi dalib ran 25 ga watan disamba suka je gurin najashi ko a kawai mutane su rinka takuɗe Allah ya tsawai to shi ne yake cewa wato um li'annahu mata bainal kuffar wala yusalli alayhi kuma ba a yi sallah ba wa in sulli alayhi haythu mata lam yusalli alayhi salatul ghaib kun ji fiqhu yace idan an masalla inda ya mutu to ba sai an masa salatul ghaib ba in dai an masa sallah a inda ya mutu to ba sai an masa salatul ghaib ba sai ce li annal farda domin ta farillan ta kada bi salatul muslimin alayhi wajibi kun san da ba ita ita sallar gawa sallar gawa mun yi da ku a farko wace irin farilla ce fardu aini ko fardu kifaya fardu kifaya ko idan ta kada bi ba'du ta kada aini baki in wasu sun yi sun dauke wasu amma aka yi gaba ɗaya ba fardu aini yawwa in dai aka yi gaba daya to wannan farillan sai kawai ya dauko cewa farillancin ya sauka lianna farda saqata alayhi bi salati almuslimina alayhi wannan farillancin ya sauka saboda wato sallar da musulmai suka yi mata والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه an samu cewa annabi alaihi salatu wasallam yayi sallar ga'ib ya ya kuma bari yayi wani lokaci kuma wani lokaci an bashi labarin mutuwa wasu kuma bai ba kaga dalilin malam shekul islam kenan da ya zo ya ce ma za ka iya yi za ka iya bari saboda an samu annabi yayi kuma an samu biwa kamar sallah ce akan karamin yaro ko za ka iya yi za a iya bari in dai dariri za a iya yi za a iya bari dan an ga dama a yi man sallah an ga dama a je a rufe yawwa wanda hankalin ka zai ku kwanciya dan wani ba zai gamsu yanzu ya dauya ba kawai ya goge maka wata ba to tunda hankalin ka akwai wannan jara'a to ayi masa sallah shikenan an huta dan wani ne zai zame ka ji kamar dan kafirai kaza kaza kaza kaza to to gwara ayi din ka huta da zuri ku kai ba to sai ce wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam wa tarkuhu sunna da aikin annabi da barinsa duka sunna ne idan annabi ya yi abu sunna ne idan ya barki ma sunna ne kai ma barin sa a gurin ka sunna ne wa hada lahu mawdi'un wannan kuma yana da mahalli wallahu a'lam bale yaji Allah shine mutum wal aqwal thalathatun fi madhhab ahmad wani mun karatu sai ce kaga wannan zantukan guda uku gaba daya duka ukun nan da ka gani yace gaba daya mazhabar hanabila an yi su shi sa da bambanci ba a ce a mazhabar hanabila kuma da a ce imamu ahmad ya ce yawwa dan a hanabiya za a zo a dauka abu yusuf ya saba abu wani ba kuma dan gidansa ne dalibin sa ne na gari kaje amma ya saba ma an bayyana da kyau ko to shine sai yace wala qawlu salafatu fi madhhabi ahmad wa asawwa hada tafsir yace akwai maganganun nan guda uku amma wanda tafi kowace inganci shine wannan rarrabewa hada tafsir wannan rarrabewa wannan magana ta uku shine cewa an ga dama idan an masa sallah a garin su ba sai an yi ba idan ba a yi ba kaga amfanin ɗalibin ilimin kenan cewa ana salatul ga'ib amma muka samu labarin ba a yi masa sallah ba shine za mu yi ba amma an masa ba ba sai an yi ba to shine ma da yace kulti sai nace waqtar hadha ba'd al-muhaqqiqin min al-shafi'iyya masu tantancewa da bin diddigi a cikin 'yan shafi'iyya zuwa sai suka zaɓi wannan maganar zuwa mai tafsiri ta fi ƙarfi ne gaskiya a maganganun faƙar al-faɗari fi ma'alim sunan akwai wanda yawa sunan abi dawud shari sunansa ma'alim sunan sunan ba shi da yawa sosai littafi amma ya yi kyau sosai sunansa ahmad ibn sulaiman shine imamul khattabi Ahmad ibn Sulaiman to wato ya faɗa a cikin ma'alimin sunan sunan ma nasu ga nasu abin da yake kullum sai nace annajaji rajulun muslimun yake shi dai najaji mutum ne musulmi kada amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da annabi alaihi salatu wasallam wa saddaqahu kuma ya gaskata shi ala nubuwati ya ga annabinsa illa annahu kana tumu imanahu sai dai na koyi imaninsa ai Allah ya gaya mana a ƙarshen Ali Imran ko wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah da da najaji yake ko ma duk tafsirin da zaka dauka an dai sunna ne zai gaya ma da najaji yake to sai yace um sai yace illa annahu kana tumu imanahu wal muslimu idza mata wajaba 'ala al muslimina an yusallu alayhi shi ko musulmi duk lokacin da ya mutu wajibi ne ga musulmai su masa Allah illa annahu kana baina zaharani ahli kufur sai dai shi ya kasance yana tsakankanin ma'abota kafirci a wani lokacin mutane wajen kiristoci ne wanda yadda da annabi ba to a cikin su yake ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه a lokacin a halararsa a fadarsa ba wanda za su tsaya a kan haƙƙin da yi masa sallah babu shi kaɗai ne musulmi wala jima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yafa ala zalik sai annabi alaihi salatu wasallam ya lazumta ya lazumci cewa ya aiwatar da haka ya dora wa kansa cewa hakan zai yi il huwa nabiyuhu wa waliyuhu domin shine annabin najashi kuma shine majibincin lamarin sa shi za ya lazumta wa kansa wa haƙƙun nasu bi kuma wanda ya fi kowa cancantar mutane da shi domin musulmi ne bai da kowa sai musulmi kuma musulmin waye wanda ya fi cancanta da shi shugaban musulmai shine annabi alaihi salatu wasallam sai ma ne yake fa hada wallahu alam wannan shine Allah ba shine matani huwa sababul ladhi da'ahu ila salati alaihi shine dalilin da ya da annabi alaihi salatu wasallam ya yi masa salati bi zahirin gaibi wato a zahirin wato a boye a inda baya fa ala hada idza mata almuslim to saboda haka da yau idan musulmi ya mutu bi baladin min albuldan a wani gari da cikin garuruwa wa qad qada haqqahu fi salati alayhi hakika an riga ko qudiya ko qada an riga an ba da haƙƙin sa yi masa sallah qudiya haqqahu mabniun lil majhul kenan an ba da haƙƙin sa yi masa sallah ko kuma qada haqqahu fi salati alayhi an bada haƙƙin sa ne masa sallah fa innahu la yusalla alayhi man kana bi waladin aka to saboda haka wanda yake wani garin da idan an masa sallah ba zai masa sallah ba ga'iban anhu saboda baya nan baya tare da shi sai yace fa in alima annahu lam yusalla alayhi idan ko ya san cewa wato ya san cewa ba a yi masa sallah ba li'a'iqin saboda wani abu da ya katange ko ya hana shine ayi bil ayi wani abu da ya katange za ba yi masa sallar ba aw ma ne ai uzur uzur ko wani uzuri da ya hana wani abu da ya katanga ko uzuri da ya hana kana sunna to abin da yake a sunna shine an yi sallah alaihi ai masa sallah wala yatruku dalika li bu'd al masafa ba za a bar haka ba saboda nisan guri a ce wai an samu nisa to bari a yi masa sallah a ce yana tana inda ta ne miki ba za a yi masa sallah ai yayi nisa a za a yi masa fa idza sallu alaihi istaqbalu qibla to ga yadda ake sallah idan za a yi wa mutum salatul ghaib sai a fuskanci al-qibla walam yatawajjahu ila baladil mayyit sai ma ne yake to sannan ba za a fuskanci garin da mamacin ya mutu ba yanzu misali a ce tana a yamma dai to tun da tana ya mutu ba za mu kalli tana a yi masa lati gari ta zama sallan masa a bakin yawwa ko kuma a kudu yake ko a arewa ba za mu kalli garin da yake a yi masa sallah a'a malai yake ba za a yi haka ba sai yace in kana fi gairi jihadil qibla in ya kasance a garin da yake bai fuskanta al-qibla ba idan a gabas yake to ba fadan garin yana gabas muka yi sallah muka kalli gabas ba a ko a maka yi mutu yanzu ba ana cewa maka a gabas take ba gabashin mu to ko a mai maka yi mutu ko a ce Borno misali ba za a ce ba za a kalli gabas ba dan yana tambayi saboda nan ne jara'a take a kallon za a yi sallah shine kawai wa qad dhahaba ba'd ulama ila karahati salati ala al-mayyit al-ghaib wanda daga cikin malamai sun ce yiwa wato mamaci wanda ya mutu wanda baya nan yi masa sallah makruhi wa za'abu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana makhsusan bi hadha al-fi'l kuma suka riya cewa annabi ne kadai yake banta haka ita kuma ku tsiya kamar yadda za ku ji in ka faɗi da tana buƙatar da ni ba a faɗar da ka yawwa to sai ce in kana fi hukumin mashahidi lin najashi domin kana fi hukumin mashahidi lin najashi ya kasance wato cikin dalilin suka ce yana cikin hukuncin wanda yake a halarce ga najashi ba za ku ji wani zance kuma da yake tawo cewa wai su suna ganin saboda abin ya ke banta annabi ne kamar annabi alaihi salatu wasalam yana ganin gani gashi ga najashi zai sallah bara ku ji me za ki lima ruya fi ba'd al-akhbar saboda abin da aka rawaito daga sunan tittika cewa annahu qad suwiya lahu alam al-afi cewa wa duk wata alamu na bankata yanzu aya kaza akwai ruwa zuwa akwai saunuka akwai ruwa akwai kaza wai shine gaba ɗaya wannan aka ji yi ga aka shafe wa annabi gaba ɗaya su sai zanto yana hango habashi a gaban gidansa gaba ɗaya daga madina yana hanguwa wajen gaji gaji kamar daga nan zuwa bakin gidi sai suka faɗi wannan a ta kana yusiru makana a sai da ya zamto yana hango gurin da najaji aka ajiye shi kun ji wani bayani to ku je nan ba wani a ƙasa sai ce wani karan nawawi fil majmu'a imamu nawawi ya faɗi wannan a cikin al-majmu'a na ta sharhin muslim mujalladi na biyar jabi na ɗari biyu da hamsin da uku sai ce anna hadha al-khabara min al-khayalat yace wannan wannan labarin dandan ne yana cikin jaka bari kawai zuciya ce ta hara kwakwalwar mu ce ta hara ruwa shine kayala ta hara ruwa abu kawai ka dauka haka ne ثم ذكر حديث العلاء ابن زيد في أي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم أقول حديث da suke kawo wa na ala ibn zaid cewa wai annabi nan na debar nan na debar kasa ake lokacin da zai wa annabi sallallahu na'am oke ala ibn zaidan da lam a gaba to shine daidai za ku ne daidai ala ibn zaidan aka sunan shi fi dayyil abdul nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba fa salla ala muawiya bin um ala muawiya fi tabuka muawiya ibn muawiya kenan wai cewa har sai da annabi alaihi salatu wasalam wato ya tafi yau muawiya bin muawiya sallah a tabuka wa qala innahu hadithun da'ifun da'afahu lahu wannan hadisin da ake faɗa cewa an nade wa Allah kasa akwai wata kalma da bawo yake faɗa ya ma sunan ta saurin saurin kasa sai ai kun za akwai hadisi ingantacce da ya nuna ingantacce da ya nuna cewa in zan samu da in gari lafiya lau tafiyar da annabi yana annabi yake ana rage mutum masafa gaskiya ne akwai hadisi ingantacce tafiyar dare amma yanzu ka yi tafiyar dare ai ba ka zuwa ba kai ba to ta ranar ma yaya to saboda haka kaga shi ne akwai wannan akwai hadisi wannan ake wannan magana da aka kawo ita ce ake magana ba ta inganta ba sai ma ne cewa za ta awilun fasili wannan tawilin da wancan malaman suka yi tawili ne wato batacce لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة domin annabi alaihi salatu wasalam idan ya aikata wani aiki daga cikin ayyukan shari'a to sai yace kana alaina mutaba'atuhu to lalle ya zama wajibi akan mu yi masa biyayya walittisa'u bihi sannan mu koyi da shi akai at-ta'assi ko da karka ya lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun shine at-ta'assi koyi mu koyi da shi wa taqfizu to ka cewa kutubiya ku dangana annabi cewa shi da ki kadai yake ke banta kamar auren mata tara aka ce ka kawo da dini sai ka kawo ga jina suratul azab ka kana da dalili shi da wani malami yana da wani tabi ko nan gura tafsir ne ni na aro ne ma har yanzu na malam gadan ne ne daga wani aro dan karami ne risala ne sunan sa bidayatu sun fi tafsirir rasul dan karamin littafi ne bayanin da yake akan kusutiyar annabi alaihi salatu wasalam kawai a wannan cike bayanin cewa kudusiya ba a iri da hali mutum ya gano da kwakwalwarsa dole zai da dalili ba su da biya in ka ce ka za kudusiya ne idan wanda ya zo kamar masu waka ba zan ba ku wani misali cewa annabi da gani ta baya hadisin da ya zo a sallah ya ce ko to kai kuma zai ka faɗaɗa to sai a ce ha su burhana kuma in kuntum zalimin shi kenan wannan kudusiya ce annabi aka shiga sahu a sallah ya juya yana sallar da dubi yana sallah abu da shi za aka biyo aka yi zai ce me za a ce kaza da kaza da kaza da kaza to bara mu to sai ce to wannan shi ne abin da malai kawo a nan to kaga wa takfizu la yu'lamu illa bi dalili ba a gane takfizi dai da dalili kuwa wa mimma yubayyinu zalika yana daga abin da yake bayyana haka annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi ila al-musalla cewa annabi ya fito da mutane zuwa musalla fa tabba bi ya musu sahu fa sallu ma'ahu kuke sallah tare fa ulima anna hadha ta'wila fasid donan muka gane cewa wannan ta'wilin da suke ba fasid ne malai yake wallahu alam Allah shi ne masani to sai ce ga gunda muke so mu tsaya san wa qadistu wa qadistu tana ruyani sunan zake nan ruyani hakika malam ruyani huwa shafi'iyun aidan dan shafi'iyya ne ya kyautata da yake cewa ma da hawa ilayhi da khatabi ya koro abin da imam al-khatabi ya tafi akai na cewa wa huwa mazhabu abi daud aidan yace ita ce mazhabar abu daud a har yau fa innahu tarjama lil hadith fi sunanihi bi qawli a cikin wato ya fassara wannan babun a cikin hadisin wato hadisin da fadin sa cewa babun fi salati ala almuslim yamutu fi bilad shirki sai babi ka san kana so gane littafi kana so gane hadisi dama duk littafin da ka dauka da an yi babi to gane title din in ka fahimci title din da kyau to zaka gane hadisan ciki abin da ake faɗa kenan to sai ce ga abin da ya kafa babi da shi ma akai waqtara zalika min almutaakhirin ala allamatil muhaqqiq a sheku salih al-maqbali yace a cikin malaman zamani akwai malamin da ake kira salihul maqbali wanda a cikin muhaqqiqun shi ma ya zaku wannan kama fi nail al-awtar kama yadda yake a cikin nail al-awtar mujalladi na hudu shafi na dari um, arba'in da uku kan shi ma nail al-awtar an ce ɗalibin ilimi ya zauto yana library ka ji yadda za a yana library ka yawa wata dalilin zalika bi ziyada sannan suka ba da hujja da haka akan da ƙarin allati waqa'at wanda ya faru a fi ba su durqil hadis a cikin wasu hadisan wasu hanyoyi na hadisan cewa inna akakum qad mata bi ghairi arzikum cewa aisha akai hakika dan uwanku annabi cewa dan uwanku ya rasu a garin da ba naku ba fa qumu fa sallu alayhi ku tashi ki masa sallah wa sanaduha ala jawdi shaykhaini sanadin yana kan sharadin wato yana kan sharadin bukhari da muslim mun faɗi wannan a baya ko yawa cewa sharadin yana kan sharadin bukhari da muslim mun yi wannan bayanin wa mimma yu'ayyidu adam majru'iyyati salati ala kulli ga'ib yana daga abin da zai karfafe mu na cewa ba shar'an da cewa kowanne duk wanda ya mutu ga'ibi sai an masa sallah ba cewa annahu lamma mata al-khulafa'ur rashidun lokacin da khulafa wa rashidun suka rasu wa gairuhum da wani su lam yusalli ahadun min al-muslimin alayhi salata al-ghaib ba taba jin labarin mutum daya daga cikin musulmai a duniya a lokacin inda ya dukwatar su a lokacin sayyidina Umar sayyidina Abubakar Umar Usman gaba ɗayan da ya dukwatar su a Madina ne duka nan suka karfafi komai sayyidina Ali ne da ya zo ya cire je mai da ita kufa ko eh amma gaba ɗayan sa nan suka yi mala yace ba taba jin ɗaya daga cikin waɗannan cewa annabi alaihi salam wani daga cikin musulmai yayi musu salatul ghaib ba wa ghairuhum do sun sulami salli ahad min almuslimin alaihi salatul ghaib walau ba'alu la tawatara an-naql bi dhalika anhu inda ku an yi haka da sai labari ya samu an samu tawatiri wato shi da an samu zantuttukan wato barkatai shine tawatiri wane ya faɗa wane ya faɗa ya wuce a ƙarya kuwa mutane daban-daban duk masu kirki kowa ya ce kaza to shi ne faƙadil hada ma da yake ka fuskanci wannan bima alaihi kathirun min almuslimin al-yawm dangane da abin da musulmai suke akai a yau min salati ala kulli ga'ib da suke yi wa kowanne ga'ib sallah yanzu a Ingila a Ingila wani da muke jira da shi ya da daga Ingila wuraren ma da akai mutanen da suke musulmin Ingila da yawa sosai ko suna da yawan gaske sannan wurare da aka yi ba su suna fiya suna ƙara guri ana yin masallatai da yawa yanzu mu ingila ta fi ƙarfin ka ce ba mu zubiya ingila to ko ingila mutum ya kai ko amerika a nan ne washington take ko to ko amerika da white house to ko amerika yanzu ba za a ce mutum ya mutu musulmi ya rasa mai masa sallah wane mutum an gane ko to shine yake gaya mana a nan yake cewa to lafiya ma idan kana la siyama idza kana lahu dhikrun wa sitr yace abinda ka fuskanci wannan da irin yadda musulmi suke a yau din nan na cewa duk wanda baya nan ya mutu sai an sallah musamman ma idza kana lahu dhikrun musamman idan ya kasance prominent ne shine zikirin wanda ana ambatan da duk da an cewa da a wani ai ko bai zange ba ya san sunan wasitul shine kuma wato shahara asi shine wato sunan mutum ya kai inda baya tsammani ya jahara kuma yi suna walau minan nahiyati siyasiyati faqat sai abin suka mai da shi ko da daga bangaren siyasa ne yana da garuruwa irin na siyasa a ce a Kuwait ko a Ethiopia ko a kaza kawai sai a ce a masa sallah wala yu'rafu bi salahi aw khidmatin lil islam ba ruwan ba zan shi wannan da za a yi wa sallah ba misali ba zan babu gwadin sunayen wasu shugabanni da cikin shugabannin garuruwa ba ko da ce ba a san shi da salaha da yi wa musulunci hidima ba to ba ruwan su kawai za a yi masa sallah kawai sai a ce ai shugaban kasa kaza ya mutu kawai sai a zo a yi salatu da ga'i walau kana ma ta fil harami da makki ko da ya mutu a haramin makka wa sallah alaihi al'alabul mu'allafa sai aka samu dubin dubata haka ake fassara alaful mu'allafa dubun dubata miliyoyi kenan ko dubu sau dubu ba miliyan ɗaya ba to sai ce ba dubun dubata ka huta kawai sai ce aka samu wayannan suke masalla fi mawsimil hajji kaga miliyoyi ne suke aikin hajji to ko su suke mar a filin taron aikin hajji suke masalla salatul haziri sallar da wanda yake halarci suke masa to sai an ƙara ba da shela da cewa ai wa dan uwanku sallah misali zan ba ku ko da yake bari mu ƙara za zai bada misali qabil ma da kana bi mithli hadhihi salati yace ka fuskanci wannan abin da muka ambata da irin sallar da ta'lam yaqinan annaha min al-bid'i allati la yamtari biha alimun bi sunnati cewa idan ka kalli irin wannan zaka gane cewa tabbas annaha min al-bid'i allati wannan sallolin da ake yi an yi wa mutum sallah a kuma sanarwa a unguwa ko a gari ko a rediyo ko a masallaci a ce a kuma yawa da sallah yana da cikin bidiyoyin da allati la yamtari biha alimun bi sunnati duk wanda yake masanin suna annabi ne ba zai mutu a kai ba cewa bid'a ne wa madhhab salaf radiyallahu anhu kuma duk wanda ya san madhhab wato madhabiyar magabata ta kunna kwarai Allah ya kara musu yadda ko shakka babu ya san cewa wannan bid'a ne misali zan bawo ko a kasar nan duk wanda ya karanta tarihi lokacin da Sardauna da Sheikh Abubakar Gumi suka rasu sai da aka yi salatul gari a Makka malam kuma man salatul gari a haramin Makka lokacin da ya rasu haka Sardauna shi ma sai da aka yi zanarwa to haka kaga za a zo a kawo gawa cikin cikin masallacin Annabi alaihi salatu wassalam ko mu na maka ko Madina ai masa sallah amma kuma a wancan lokutan ban san har zuwa yanzu ba kawai ranar juma'a sai liman ya kuma bada sanarwa ya bada doka gaba ɗaya masallacin cikin gari ko ina kowane masallaci a yi wa wani sallah ko da a makan aka yi bai zabi dace da sunna kaga shi yake nuna ma ba maka da wani da muke bi ba yawwa su ne dai alƙiblan mu amma idan suka tafi abin da yake baya wato ya kauce wa sunna ba za a bi ta kai ba saboda ka san su umarni ɗaya ake bayarwa a maka za ga masallacin su bin ladan zuwaye duka masallacin na garuruwa za a ba ku dama ku yi sallar juma'a duka duka za a yi sallar juma'a amma ko umarnin da aka bayar shi kadai za a yi ba nan bane da kowa yana na bushi iska gobe ni ma jibo yace kowa yanzu za a yi juma'a shi kenan ko to ba irin nan bane ba irin nan bane sam su doka ake bayarwa bai daya dole kowa ya hauta dole su saboda haka kawai dai liman ya zo ranar kamar su da yake limamin limamai kawai ranar alhamis da daddare bayan sallar isha sai ba da sanarwa ko da asuba cewa wane ya rasu Allah ya masa rahama ya ma addu'a ya ce to sannan muna umartar duk masallaci a cikin gari ba masallaci ɗaya da zaka je ka tarar ba ai sallar nan babu shi to saboda haka a ƙarshe shi ne na gaya muku salatul ga'ib wannan sallar da muka yi magana a kai ba ta da wato wato ba daidai take da sallar da muka yi magana a baya ba cewa mutum ya dawo ko ya zo sallah ya zo yi wa wani sallar gawa ya tara an mata sallah an kai ba ini ne wace da salatul ga'ib ita wannan an baka dama tun a bayan mun biya za ka iya yi za ka iya yi wannan ba ba ka da iskali a kai amma wannan salatul ghaib a masa sallah mun dauki ra'ayi na uku mai tafsiri na masa sallah ba sai yi ba in ba yi ma ba za a yi shikenan wannan duk karatun da wani ya koro kusan wannan shine gabar da yake so mu fike a kai an gane ku abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauke sarki ya yi mana kusan za mu tashi gaba ta 60 daidai kenan وتعرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار sittin da da ɗaya ko a waje ya kan na tuna ban wannan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kusurai Allah maɗaukacin sarki da ya zai mana muna rabo ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun su na alkhairi waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata na ya mutu a tarwaje na aka kuma yi masa zalla shi wannan gaskiya akwai magana da malamai suke misali kaga yi wa gawa sallah sama da sau daya in dai da gawa wannan akwai ta za ka iya tunan nan sun cewa wato idan aka yi sallah na da ya ta ce ana shigan musu da gawa cikin gida su waje mata sallah ba wannan babu iskari kuma tambaya ce mai kyau sosai kuwa sosai cewa ga gawar a yi mata sallah sama da daya mun yi wannan maganar za ku iya tuna a kan zai na hamza ko cewa mata sallah sau tara sau tara annabi alaihi salatu wasallam ya mata sallah sau tara wannan shi ne tambaya ce ne ke kuma sai ba ila kare ne Allah ya dace da mu na alaikum salam na'am na'am eh kabbarori guda hudu kabbara farko za a karanta fatiha ta biyu a karanta sura akwai ruwa ibn abbas da nuna zaka biya fatiha da sura ma an gani abuwan eh fatiha zalla ta biyu sai a karanta ayyu annabi sallallahu ko dai ke fatiha zalla ko fatiha da sura to sannan zai a salatu ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad a kabbara ta biyu a kabbara ta uku kuma sai a yi wa mamaki addu'a mamaki ta hudu kuma sai a yi wa kai irin da Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar shikenan sai a sallama akwai wanda ma suka mun biya da kun cewa an zo ta hudun kawai sai a sallama duka akwai wannan kuskocin amma dai aka yi hakan ba komai yayi wannan shi insha Allah ta'ala shi za a yi zaka kamar irin su kamar masar a misra idan idan aka zo za a yi sallah limami ya zo zai sallah sai ce jama'a za ki yi namiji sallah sannan za a yi kabbara hudu domin zai iya yi fiye da hudu sai za a yi kabbara hudu ina tunatar da ku wanda yake bari na zikira ta fa'un mu'minin cewa kabbara farko ba ce a za a yi ta biyu za a yi duka salati annabi to wannan da yawa wajen baka a lokacin da ka faɗa a lokacin suka sani a lokacin suka sani an gane ko shi za ɗalibin ilimi duk lokacin da aka faɗa abin da ya sani baya jin sa bambar kai domin kai ka san shi wani ko yanzu zai san shi saboda matsaloli da yawa wasu ba sa mai da kai a kan sai lokacin da abin ya shafe shi na tattaya ba ku wannan misalin mata ba sa mai da kai a matsalar al'ada sai ta fara an da ita aka karatun a majima'u ɗabi'iyya aka sauke amma Allah ba ruwan ta da shi da kai aka karanta kitabul hajji baka mai da kai ba sai da aka biya ma ba haka bane a lokacin sai ka ji a to kai akwai tashi sai ji gaba ɗaya hankalin sa ya tashi kuma da shi aka biya haka yanzu ji umara gaba ɗaya kidimi to haka abin yake an fahimta da kyau yawa za ka ga an yi mutuwa a gidansu da shi muka biya wankan gawa a nan amma Allah ya sai ruɗi to amma Allah ya ce maka aka je aka yi da shi din to ba komai sai kuma ya rike to haka shi karatu shi za ake cewa ya abu nayi a ran nan ba magana da muke ta kiran sallah kun ga an yi baptism kwanan nan akwai wani alaran ma ne za mu tayar a nan alaran ma ne sosai kuma yana da karatu sosai amma da za mu tada ikama saboda bai saba ba kawai na miƙa wallahi su miƙa sai ce hayya ala am Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kad qamatis salatu nace to hayya ala salah hayya ala faradin ne yitin wallahi ya kidi ya rudi ya tsallake hayya ala salah da hayya ala falah gaba da ya tinye sai ce kad qamatis salatu kawai haka kuma muka tada sallah a to idan ba mi ba ma gaba ɗaya sallar ta yi ko wace ba shi ne nan ma idan muka zo ba mi kama ba sai muka yi sallah ta yi ko wace ba kai a cikin farillan sallah akwai iqama to me yasa zaka Allah ya ka kace eh shi na da gawa fa'idar da wallahi yana da kyau haka kawai amma ɗan nuni kawai mun zo za a tare gawa mu ce kai tare in ya zo ka in ma kiran sallah ya kai kai kai ka biyo sosai saboda lokacin da abin zai zo kanka sai mutum ya rufe kuma na ja gaya muku sometimes za ku ga an zo sallawa da ana bismillah ba tawazu bane bai iya bane Allah ba tawazu bane wanda ya tura wannan wanda ya tura wannan haka ai sai har a dau lokaci bare ba to zo da haka ya kamata a kiyaye Allah ya dadar da mu Allah ya sa mu dace abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wannan muka kuskure Allah ya yi mana akwai wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya tsadar rayuwa da kuncin rayuwa da al'umma suke ciki Allah ka yaye mu duk wanda suke cikin damuwa Allah ka sani Allah muna roƙon ka dan sunayen ka kyawawa Allah ka yaye mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin الأمر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين